بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكر لنا بهذا المحضر والتاغ بنظرة تاتي لنا بالظفر جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna sake jaddada godiyanmu da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka wato yau alhamis sha takwas ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi da 28 ga watan maris miladiya annabi isa 2024 insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya cikin surat yunus Allah ya ba mu kissa annabi Musa da Fir'auna sannan Allah ya magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin bayani ya gabata cewa an yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana min mu al'ummar sa gaskiya ta zo ma daga wajen Allah ana min mu ko kuma ana min kai mai saurari laqad ja'aka al-haqq min rabbika hakika gaskiya ta zo ma daga wajen Allah fala takunanna min al-mumtarin kada ka kuskura ka zama cikin masu musun gaskiya to wannan aya kowa ya jiya mun jiya gaskiya ta zo mana daga wajen Allah kada mu mutu sannan Allah ya ce wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llahi wa takunu min al-khasirin innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'at kullu ayatin hatta yarawu al-'adhab alim Allah yana cewa wa'anda magana Allah ta tabbata akan su to ba su imani duk yadda ka zo musu da ayoyi sai ne sun ga azaba mai tsanani nan muka tsaya jiya to yanzu mai karatu ya karanta mana magana Allah tabaraka wa ta'ala falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qawma yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adhab al-khizy fil hayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin Allah ya ce falawla kanat qaryatun amanat wato me zai hana me yasa kan qaryatun qaryatun wata alqarya ana nufin mutanen alqarya wato an ce ƙaryatun amma ana min ahalu a majazi na falola kanin ƙaryatun me zai hana a ce wata alƙarya amana sun yi imani me yasa ba a taɓa samun wata alƙarya sun yi imani ba fala fa ha imanu ha kuma sai zan imanin su ya amfane su illa qauma yunus sai jama'a annabi yunus me yasa duk al'ummomin da sun ka gabata mun ji mutanen annabi nuhu mun ji mutanen annabi isa mun ji mutanen can wani wuri za mu ji mutanen annabi hudu mutanen annabi salih mutanen annabi nuhu mutanen annabi ibrahim duka kowace al'umma za ka ga an kira su su imani ba su yi imani ba har azaba ta zo ta cika da su to amma nan sai Allah ya istisnai yace falawla kana me yasa me ya hana a ce kan qaryatun amana a samu wata al'umma ta taɓa yin imani fa nafa'aha imanuha sai imanin da ya umane su shine mai tafsiri yace wato bayola kana qaryatun ay ma kana qaryatun urida halakuha ba a taɓa samun wata alƙarya wadda Allah ya yi nunin ya halaka ta ba amalan sai ku sai imani qabla nuzul al'azabi gabanin saukar azaba fa nafa'aha imanuha sai imanin su ya umane su illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus sai na munqati wato wannan hukunci da aka faɗo kamin illa abin da aka faɗi bayan illa ba su dukkan al'ummomin da suka gabata alƙaryoyin da suka gabata kowace al'umma za ka ji an gargaɗe su su yi imani su yi imani su kasa yin imani sai azaba ta sauka gare su to amma mutanen annabi yunus ba haka ba ne kamar yadda za mu ji wato allah ya aiko annabi yunus bin matta zuwa a garin da ake ce maniya ya zo ya musu wa'azi kusan shekara ta yana kira su zuwa ga Allah wasu imani a wani wasu nawa bin ara'i ko wasu nawa ilahi an kai kilo yi biyu fa a wani kuma ta ana wani ilahi fastatihim a yaran bilan malatu wala wa gudun an halaka da mala'ika da ilaha ko fa mu shahidin alayin na wani niskin la ya kudu na zuwa ƙarshe shi annabi yunus da ya zo ya musu wa'azi ya musu wa'azi shekara tara yana kira su zuwa ga Allah sun kai imani shi kenan ya ce in kuka imani ba azaba Allah za ta sauka Allah ya ce ka ba su ajali na kwana uku idan ba su imani ba zan saba musu da azaba annabi Musa ya ba su deadline cewa to idan ba ku yi imani ba nan da kwana uku Allah zai saukar da azaba gare kuma ba su yi imani ba aka ce to annabi Musa bai taba wata mana ƙarya ba amma mu duba kai idan kun gan shi ya ta waye kun ka gane ku kwantar da hankali to da dare na uku ya yi lokacin da ya ce musu in ba su yi imani ba azaba za su sauka cikin dare sai sula ne ya tafi a alaihi salam ko da suka duba cikin dare ba su gane ba sai suka tabbatar azaba Allah za su sauka musu muna nuna wata to cikin dare su kai su kawo su kai su kawo suka samu shawarar magabata cewa wallahi ku yi maza maza ku tuban ma Allah in ba haka ba azaba Allah za su sauka annabi yunusa ya hita da sun ka tabbata ya hita sai sun ka tuba ma Allah sun kai ta kankan da kai sun kai ta tazarru'i da bai da zamu dinan gaba mai tafsiri ya kawo sun ka fito ga hilin Allah sun ka raba diya da uwaye an ka aji tarere daban uwaye daban duk dabba akwai yayin ta haihu sai a haɗa ɗayan awaki daban manyan awaki daban sun kai kankan da kai ga Allah duk wanda ya san ya ci amanar wani sai ya je kaya mai zama dukiya ne hatta mutumin da ya shiga gonar wani ya dogo duwatsu ba na halal ba yayi gina sai ya buki gina ya ɗebe dutsen da ya saba na shi bane ya mai zuwa duk abin da sun ka sani sun ka tuban ma Allah tuba ta ƙarshe da ni to an ce sai da azaba ta zo ga azaba suna tsinkanta kamar mil guda azaba ta zo suna tsinkan guguwa da hadari na azaba ya yi ƙarƙau ya ta kuma gari ina yi mamu shaukani wanda da ke ce sai da azaba ta yi rufin sauka kamar wanda littafin yi kun shiga cikin kabari in za a zura mamaci wanda littafin ya fara taɓa ƙasa ya fara taɓa ƙasar kabari sai da azaba ta zo musu haka sun ka tuban ma Allah sai Allah ya zuba sai sai Allah ya jaya azaba to shi annabi Yunusa ya riga ya ji yana jiran ya ji an halaka mutane sai su ba halaka ina labarin mutane da aka ce ai ba a halaka an halaka ba a halaka an ga cikin Yunusa koma ya ce a inda koma cewa za su yi na musu kaya kuma abin da an hukuncin makareci a kashe shi saboda haka ba zan koma ba sai ya wuce kuma to kaga Allah tabaraka wa ta'ala bai ce shi hijira ba to sai ya hijira to shi yana hijira ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwa ya kai tsakiya sai jirgi ya ki gaba ya ki baya sai mai jirgi ya ce to ni jirgi na bai taɓa yin haka ba in kuma jirgi na ya yi haka to babu shakka akwai gudanan nan bawa wani bawa wanda ya ban mai gida ne gudu babu jirgi saboda haka ana cewa haka na annabi Yunus sai gaba ne ya dara dara tsawa ayi ƙuri'a ta kwada mai ko kuma wasu malamai sun ce da ganin haka shi sai ce to babu shakka babu gudanar din ba wani ba ne ba ashe da ma Allah ya faɗa ma dabbobin ruwa cewa to zan ba ku ajiyar wani bawa na nake manyan kiyafu manya sun ka taso kowane kifi ya taso ya ce ni ne cancanta ya hutu wani kihi da yana sai na tawabu ya ce to Allah zai bada ajiya mu ƙanana ƙanana bayan Allah ina mu ina ajiya Allah sai ya kwanci ne ƙasa an ce manyan kiyawu sun taso saman ruwa suna yawo mu za a ba ajiya Allah to shi hutu ya je mu sai ya taso ya ce bari ya taso ya dan sha'ir ya bude baki ne haka annabi Yunus ya ci manyan sai ya fada sai ya faɗi sai ya koma yana ciki shi ma hutu sai wani kihi ya faɗi shi saboda haka sai annabi Yunus ya zama gashi cikin cikin ki cikin cikin wani ki cikin duhun dare shi ne Allah ta ba mu labari wazan nuni idza mughadiban fa dhanna an lan taqdir alayhi fa nada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu fa najjaynahu min adh to annabi Yunus da zahi ya kai zahi ga duhu ga duhu ga zahi cikin ciki yace oh stop yanzu kan muna hannun Allah sai yayi addu'a yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai Allah ya ce mu ki kenan fa nabadna bil ara'i sai Allah ya ce to mazaki ne mu zo bakin ganga ya amayo shi sai aka amayo wancan ki shi ko ya amayo annabi na bakin ganga to malamai sun ce ko da aka amayo shi jiki ne ya goma kamar fatar jariri bai yi mazana sai Allah ya maza yadda zuma sai ya yi zuma yana ɗiba yana ci yana girma yana har sai da lafiya da ta dawo sannan duman ya bushe ko da ya duba sai isko gara tana cin wannan duman gindin duman gindin duma ya bushe sai ce Allah ta ita gara ka bani duma da Allah ya kai da kan gudu mutum dubu ɗari na mutum halaka ba kai kuta kawa ba sai yanzu shi ne Allah zai ba mu kisa dai yanzu cikin wa'annan ayoyin da za mu malamai sun ce alaƙa tsakanin kisa annabi Yunus da kisa Fir'auna shi fir'auna bai duba ba sai da azaba ta farmai sai da ya kai gargara zai mutu sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il su kuma mutane annabi Yunus ba su yi da kai gargara amma dai an yi nisa ba su yi da kai gargara ba amma an yi nisa tahiya ta yi tahiya azaba ta yi musu sauka sun ka tuban ma Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi shi na Allah ka ba mu labari falola kana kare su nama me zai hana me yasa ba a taba samun wata alƙarya wata sai imani ba mana ba a imanu ha imanin su kuma ya umarne su ba a taba samu ba illa qauma yunusa sai mutanen annabi yunusa wa inna ma halaka Allah ummatan Allah bai taba halaka wata al'umma ba allazi yul azab wanda azaba ga ta za ta sauka gare su fa amanu sun kai imani wa hulul azab lokacin da azaba za ta sauka fa dafa'ahum zalika wannan ya iman wannan imani umarni su illa kawai yusuf da mutanen annabi musa su kam lamma amanu sanda sun kai imani da sun kaga alamomin azaba inda ruhu yake amma ran azab sanda sun kaga alamun azaba wa lam yu'akhiruhu ila quluni ba su jinkirtar da tuban su ba har azaba ta sauka Allah ya ce kashafna an sai mu kayayi azabar jini azaba ta kuma da fin ayatin duniya na rayuwar duniya ومتعناهم كجان السودان الى حين اول الوقت ما وجد ما ما وجد هذا الا قوم يونس ما وجد سامان بن سنان يونس يونس بن متى يونس بن متى رسول منظور ارسل في موطن بالعراق عنك ايقوشي موطن سنين و وتسعين راي وقد ضيق وقد ضيق وقد ضيق الصدر وكان عفوا وكان ضيق الصدر wato yunus ya zamo mai kuncin kirji yana da saurin kushi kenan falan ma wa'aza qaumahu kan sai mutane ne wa'azi walam yu'minu bihi wa su imani da shi ba ghadiba alaihim sai ya kushi da su wa hada sai ya zama muhajiran qabla an yuzala yana mai hijira gabanin Allah ya mai su wa tawa'adahu kuma ya mutu yanci alqawlin azaba annahu sayulakun cewa za a halaka falamma ra'a qaumuhu amarat al'azab سلم ذلك كنت تعالى من العذاب رجعوا الى الله تبارك وتعالى من توبته sai sun ka dawo wajen Allah da duba fashe Allah anhu azab sai Allah ya yi musu azab fara ayyuka sai annabi Yunus ya ga annahum ma halaku cewa ba su halaka ba wa qad wa'adahum annahum sayarun sayulqun ya yi musu alƙawarin za a halaka su ma da talaka ayyami bayan kwana uku falamma qada talaka ayyami wa lam yulqu da kwana uku sun ka wuce ba a halaka su ba خرج عازما انه لا يرجع اليهم بوجه كاذب سيئك يجي القول بزيدا وإن الحبال هم كما قلت ركب في سفينة يا أولي مروى فلما توسطت سفينة البحر سد jirgin ruwa ya kai tsakiyar teku ha da bihim al sai teku ya zamu wato ya zashi kuma hatta ka zo an yi kuma sun kai kusa da وقال أهل السفينة سميدية سفينتنا هذه ما وقع لها هذا أصل إلا إذا ركب فيها أهل العلم ونجد النام باية وأن مسألة بأن الله يقول وبين لا بد أن نخترع دون القرعة هل فينا عبد آدم كما أقول لهم باوة فاخترعوا في سكة القرعة فوقعت القرعة على يونس sai ku da ta farma yunus fa qalu hadha laysa huwa wannan ba shi bane wannan mutumin kirki na ga Allah wa qallabu suka jiddu ya qur'an nan wa karru suka kuma ikrara wa takarara fa'alatu qur'atu alayhi qur'an ta farma yunus falamma takarrara hadha sanda qur'an ta karrara alqanu fil bahri sai ji mu kai cikin teku alima annahu huwa al-abdul alim ya sani da ma ya tabbata shi ya zama da izinin ubangiji ne ba tabaraka فلما ألقناكم في البحر الذي ينتهي وخير الكتب وغرق ينبت الكتب ابتلعه الحوت سيئه ولا في محوت سيلاقوه وابتلعه حوتة أخرى سيئتكما وني كيه يقوم عليها فبقي في ظلمة الحوت الذي في بدن الحوت الآخر ظلمات في ظلمات البحر فقع الذي يسكن دون سكين cikin duhun wani kiyi sannan cikin duhun kiyi fi wasu lai sannan ga tsakiyar dare wato teku wani ikon Allah na nan wato teku wata duniya ta mai zaman kanta in ka yi tafiya a ƙarƙashin teku ina ji ka kai kilomita guda ƙasa za ka kai inda babu teku ka haske tasirin wanda samaniya wata duniya ta mu ka wuce inda haske ne in ka ƙara tafiya za ka kai inda kuma wato duhun ma kowaɗanne irin dabbobin ruwa ba kowace irin dabba za ta iya rayuwar ba to in ka ƙara yi ƙasa kuma za ka kai inda wato jazibiyar wurin magana su da ƙarfin wurin to ba kowane irin halitta ko wata na'ura za ta iya aiki wurin ba to za ka kai inda kuma babu wanda ya san ƙarfin wurin sai Allah ta baraka wa ina ji inda muna bibiye da abubuwan da faruwa cikin shekarar ta wuce wasu farkonta akwai wasu yan kasuwa su hudu ko su biyar ina ji da sun kasa an kera musu wani submarine market wato wani jirgi mai nutsa ƙarƙashin ruwa irin mai kama kula wani jirgin ruwa da za a yi shi dunkule wanda zai iya nutsu ƙarƙashin ruwa ya sai ya gano abin da aka ruwa ya dawo sun kashe suna so su je su ga wani tsohon jirgin ruwa turawa da ya taɓa wucewa shekara ɗari ta wuce wanda babu labari ne to an samu inda yi sun ka yi nutsu sun ka yi nutsu ana kwarkwaron ne suka sama tun da sun ka ɗan wuce wani wuri sai an ka bar kuɗi wuri an ka yi ta ɗalibi har yanzu babu labari to teku wata mamlaka ta mai zaman kanta wanda Allah ya san abin da saboda haka bayan Allah da a cikin teku Allah ɗaya san adadin su malamai suna cewa annabi Suleiman ya taɓa magana da Allah da yadda Allah ya bashi mulki yadda mulki ya kai mulki sai ce ubangiji ina son ka bani bayan ka ci shi su shekara guda duka Allah ya ce Suleiman ka rubuta da yawa baka yawa ya ce Allah ko a bani wata guda ina yawa Allah ya ce ba ka iya cikin da kai na wata guda yace to Allah ka bani sadi yace wallahi Suleiman ba ka iya yace Allah ka bani yini guda mutanen kan ka ta hukunci shi Allah yace Suleiman ba ka iya shi yini guda yace Allah ka bari bada yace to bada annabi Sulaiman ya wata uku yana tara abinci sai da an kai mil mil uku haka ko ina abinci na tsawo da bani an ka tara abinci kala kala annabi Sulaiman ya ce to Allah na shirya mutumin a turo kahin a shirya sai wata dabba take cikin ciki sai yi ma abincin nan loma guda loma guda ta ce wallahi ba ta kushe ba annabi sulemanu ya ce so ta ce wallahi sulemanu ni ta cuta saboda kullum yanzu abincin gare ba kushe ba kuma irin wanda nika ci in kushe kullum sai Allah ya bani shi sau annabi sulemanu ya ce Allah na tuba bai Allah na tuba bai yawa saboda haka ka da halittun Allah da a cikin ruwa ina ji akwai hadisi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi bayani sun ka tsaya a gini ce kuma yunwa ta kai musu ko ina sai sun ka kai wani abu kamar zuci yana kowa yanzu su sun ga wata dabba ta babba yace sun ka ci sun ka ci abinci sai da sun kai kima kullum sai dai su diba su yanka yana ba da labarin wannan kihin shi sahabin ya ce wallahi ɗaya daga cikinmu yana hawa rakumi idan an ka cici a wajen su haka ta kuma da aka aji a wajen su an ka cici a wajen haka ya ce ɗayanmu na hawa rakumi ya biyo ƙarƙashin a wajen nan kai ne bai taɓa sama ba karama ta cikin bayan Allah saboda haka abin da a cikin teku ba banza ba sai a ce wani jirgin sama bayawa a cikin teku a ce ba a ga ko ƙarfi ba ko mi ba a yi dabe da a yi yaso ko alamu ne ba a gani har yanzu duk jidalin turawa ba su san kasance ko gaskiya ba suna da iya zuwa kuma teku kamar yadda nace wata mamlaka ta ta Allah da wata mamlaka ta to shi kenan sai dai ka bar shi haka tunda duka duniya in ka hada da zaman ƙasa shi a ɗaya bisa ruwa su aka shi inda adda ƙasa shi aka shi ɗaya inda adda ruwa shi aka shi saboda haka wani kihi ya haɗe wani wannan bai haɗe annabi Yunus karami na cikin ƙananan ƙananan bayan Allah masu tawamu ya haɗe annabi Yunus kuma ya koma can kasa ya kwanci ne sai da an kace ya sako annabi Yunus to shine sai annabi Yunus da ya jefa kai ne cikin teku jirgi ya hada wani wani ki ya hade shi ya koma ta to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dan da ya bala ma da mai hidana al-ba'ri mai tafsiri yake danda hidana al-ba'ri sai sun kaji annabi Yunus ya kuruna Allah ta'ala da shi annabi Yunus ya ciki waye suna ambaton Allah halin da ce da ya ce yana can an haɗe shi matsuwa ta kai matsuwa sai ya ji kiwaye suna ambaton Allah sai ce haka sai aka suna sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu abin bauta da gaskiya sai kai Allah a ga ta ma ana ambaton ka Allah la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya ba kai ba subhanaka alki ya tabbatar ma ya ubangiji inni kuntu minaz zalimin wallahi Allah kuntu na zama minan zalimi ne a zalimi sun kama ne Allah tun da ya shiga cikin ga zani ga duhu to sai Allah ta bada wa ta'ala ce shi ne ba an kawo bil arani sai an ka halbo shi da jeho shi bakin dama fala na bil arani wa huwa saqim yana cikin zazzabi faraja sai annabi Yunus ya dawo wa kasadu ka annahu kulluhu qab jiki ne ko ina kamar miyagu kamar ko ina jambu ko ina jiki ne kamar an mayar فأمت الله بالباء لأن لا يشعروا لا دمى تظله تنا ميلوا أوراقها فسامين كما فوات النفقة تنا ميلوا ويأخذ الشمال كما يحيرها جنيا يتجدى ويجبيه طعما جميع الأطعمة أما تكون wannan dumar sai Allah ya tsaya da dukkan irin abincin da yake so ana samu wa idza asbaha subhu idan zuwa ya tawayi tafihi zabiyatu sai Allah ya kawo mai wata barewa فيرضع من هلبة في شأن حتى يبقيه ومتاعا لرئيسي كذلك هذا حتى نبت جسمه يسر ورجع كما كان حتى كدين ينجاو كمولين haka malaman tafsiri suka kawo fanama yawman wata rana annabi Yunus ya bacci wanda ya Allah yana mantawa fa wajada al-aradata sai ya isko gara akalan asala shadar tubba sai ya isko gara ta canye asalin iccen duma ta bushe fafazi'a sai ya firgita wa shaka ila Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kai kuki ga Allah fa qala Allah tabaraka wa ta'ala tajzau min mawlid ba kai ka kasa hankuri saboda duma ta mutu ولا تنزع من هلاك مئة ألف من البشر أما بك جيتا با ستا أنت في مسلم جهود إذا فهلك كوي تكي إذا كبس فإنا جاء الله تبارك وتعالى عاتبه الله الله يازم جاء يونس وأرسله إليهم لأن يقوم عيقوش وجنسه فآمنوا جميعا فسوف الإيمان جماعة لا دكتور سوف الإيمان da sun ga azaba ta sun kai suka yi imani to wannan kissa tana gwada mana tsintsar rahama Allah tabaraka wa ta'ala da bayi ne Allah yana son ajiye duk wanda yake yin ka kuma ba ka shiga tsakanin Allah da bayi ne duk wanda kaga mutum ya ke ta alamar Allah ya taɓa Allah tabaraka wa ta'ala to zakka yi kan kaje shiga tsakanin Allah da bawa ne yana yiwuwa Allah ya shirya rahama da ita wannan bawa sai kowace lahara saboda haka bawa duk wanda kaga ne shirme to kada ka yanke mai hukuncin bai da imani sai dai in ka tabbata ya mutu babu imani to wannan kuma ya ka hujja kalimar Allah ta riga ta fara kai shi ne Allah ya fara sallahu ila ya ta alfi sai muka aiko shi zuwa ga mutum dubu dari aw ko ko yanzu kuma suna karuwa daga mutum dubu dari fa amu su kai imani kuma ta anawo mun kai yadda su dafi ila dinin har zuwa ƙarshen rayuwarsu sai muka kisa Yunus wannan ita ce kisa Annabi Yunus wa qaum wa qaumihi da mutane ma ta wasu halaku ila kaumin halaka ba su taɓa tunkarar mutane ba wani tsaron hannu halaka ta juya ma halaku ba su halaka ba illa kaumin su sai mutane a nan suna kwarar sha'awa
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah wa law sha'a rabbuka da ubangijin ka ya su tabaraka wa ta'ala la'ana la'amana man bil ardi kulluhum jami'a da waɗanda a cikin ƙasa dukkan su gaba ɗaya sun yi imani da Allah imanul jami'i dai huwa muradullahi tabaraka wa ta'ala mai tafsirin ce kowa ya zama mai imani ba shi an muradin Allah tabaraka wa ta'ala wal murad tabayar durus abinda Allah ka so rabo ya rabanta wannan ya shiga nan wannan ya shiga can sahabbai suka ce ya rasulullah inda haka na kima al'amali to dan me zamu yi ai zai mai zama ko kawai Allah ya so mu imani mu yi kai so mu shi kenan manzo Allah ya ce a mu yi aiki ya malu kullun wa yansaru lima qulita ku yi aiki kowa Allah ya buri mai abin da ya halice shi sarauci saboda haka abin da aka so kullum bawa ya yi ta aiki in tuku kai aiki tuku kuma san da dukkan gara yau ka tana karkata ga abin da ba daidai ba to jawo ta dawo da ita bisa hanya kada ka yi nisa a min mushrikiyun daga cikin su akwai mara shi arziki wanda zai shiga wuta Allah ya kiyaye wannan musa'idun daga cikin akwai mai arziki wanda zai shiga aljanna Allah ya sa mu ciki walau arada imanan jami'a kan kulluhum mu'minin da Allah ya fi kowa ya yi imani da kowa ya zama imani al-imanu bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala imani yana baruwa cikin son Allah tabaraka wa ta'ala na
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون
Allah ya ce a bayan su kuri wani nasa shin kana turta ta mutane ya rasu Allah hatta ya kuma mu'minin sai sun zama masu imani ai ba ka iya ba ka turta ta su a rasulun sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yakuna kullun nasi mu'minin manzo Allah yana son kowa ya zama mai imani fa ba sai Allah ya magana da shi yace hatta tadru ala ijbarin ala tariqa kana iya turta ta su zama haka la a wato wannan aya Allah yana faɗa wa manzon Allah ya yi hakuri sallallahu alaihi wasallam ba kowa zai zama mai imani da hikimar Allah ta addarta wasu mutane sai sun saba ma Allah saboda haka manzon Allah ya yi hakuri amma in ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi kowa ya yi imani to shine Allah ya ce mai to ba haka Allah ya so ba saboda haka ba za ka kusa da mutane kowa ya yi imani ba haka duk mai kira zuwa ga Allah ya sani hikimar Allah ta hukunta ba dole kai kira ga Allah kowa ya yi ba Allah ya sanya wasu su yi imani cikin sauki wasu kuma ba za su yi imani ba gaba ɗaya wasu kuma sai sun sha wahala wannan hikimar Allah ce tabaraka wa ta'ala wa ma kana li nafsin Allah ya ce ba zai yi ga wata rayuwa ba an tumi da sai imani lillahi bi lillahi sai da izinin Allah da ba duk wanda kaga ya yi imani al'umuru kulluha al'amura dukkanin su biyar lillahi da ba suna wajen Allah da ba akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce wato rayuwa ba za ta wuce ba tana aiki ko da yawa akwai mutum wanda zai yi wa innal wa innal abda ko bilin la ya'malu amala ahli jannati na hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraa'un fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu amal an-nar fa yadkhula wa inna ahadakum hakika dayan la ya'malu amal mudallati wallahi dayan ku zai aiki irin da yan aljanna sai ya zama tsakanin da aljanna tsora ta kabuta ya shiga aljanna sai abinda Allah ya rubuta ya riga ya gare shi sai ya aiki irin na yan wuta sai shi bauta Allah ya kiyaye har kuma da zai yi aiki irin aikin yan wuta sai ya rage tsora ta kabuta ya shiga wuta sai kaddara Allah abin Allah ya rubuta mai sai ya zabe shi sai ya aiki irin na yan aljanna sai ya shiga aljanna to malamai sun kace mai tsoron abin da aka yi tsoro ga mutum lokacin mutuwa dubiyan sarame shishigin abin da kaka koyewa kana yi da kai da Allah kana iya bayyana wa da zahiri da kai aka sallah da kai aka komi karatun qur'ani kana yi komi idan ma kai ustaz iya kana karatun da al'umma kana kaza kana sadaka kana komi amma mutum tsakani da Allah can yallabe da daddare akwai wani abu ne shi ko dan adam abin nan da kaka boyewa daga kai sai Allah to shi a hakikanin sa abin da ka bayyana wa mutane wani abu na na daban saboda haka kowa ya kokari ya gyara koyi ne to wannan ku bayanu sara'ir din nan to shi a abin da aka yi tsoro lokacin mutuwa shi yasa da yawa za ka ga mutum ya tafi mutuwa abin da ya saba yi duniya shi zai dinta abin da ya saba yi shi zai dinta an ce wani ya zo rasuwa ya kama la ilaha illallah la ilaha sai wani na aka ce ai ga aiki ne sai rikin ya ce a wallahi to ba mutuwa zai yi tun daga aiki to ta sai yanayi ya canza yana kai ha ha haka da likita ce to yanzu ka Allah shi wani akwa abin da aka so kowane mutum ya yi kokari ya saba da aikin alkhairi kowane mutum ya saba da aikin alkhairi duk abin da an sana'a ka yi kokari ka saba ma rayuwarka da ayyukan alkhairi don Allah ya taimake ka ƙarshen rayuwarka ya zama ayyukan nan alkhairi su za su cika da su Allah ya zama cika da imani Allah ya ce wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba zai yi ga rayuwa da imani ba sai da izinin Allah bi iradati da irada wai da alu rijista Allah yana sanya azaba azanta da zunubi alal ladina la yaqilu ga wayannan da ba su hankalta ayoyin Allah su gyara abin da suka bata Allah ya samu hankalta mu gyara na
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون الله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Allah ce kul ka ce musu ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka ce maka ya rabba ka unzuru ma za ta sama ku duba ku gani ku lura ku kwantar da hankalin ku kuna su ni a cikin sammai da kafai dan uwa ba cikin sama ka gani mi ka gani ga rana ga wata ga taurari ga giragizai ga iska ga tsuntsaye wayanda abubuwan da muka gani kenan akwai abubuwan da ana iya shafin su a gano su ta hanyoyin zamani wave forces na iya charge positive charge negative charge malaman physics ne sun ka kama ma analysis abubuwan da a cikin sama waɗanda wasu ka san su wasu baka san su ba ko waɗanda a cikin sama ka kalli satellite tana sama da irin abubuwan da a ciki da sauran abubuwa waɗanda wasu masu unwani gare mu wasu mun san unwani su wasu mun san unwani su ba nau'in iska nau'i nau'i na iska iska mai zafi iska mai sanyi bai za Allah sahaban su kalan su kuna da baladin mayitin haida haka wani girgije Allah ya turo wani iska mai zafi ya gargado girgije na kankara wannan zafi ya narka girgije a yi muku ruwa ko wani wurin kuma a jaye girgizar wani wurin kuma a busa sai haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ya shuri da sama ga tanan wata ranka gane ta da haske wata ranka gane ta gudu gudu wata ranka gane ta jajjaja wata ranka gane ta yalo yalo duka dai kana kallo kai baka san me yake faruwa ba Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ni Allah ya ce ka duba ka gani to wanga fa abin da ka gani kenan abin da baka gani ba kuma ya yi yawa abin da baka gani ba cikin sararin samaniya ya yi yawa akwai inda ka zoyuwa ga dan adam akwai inda bai zoyuwa ga dan adam akwai inda tsananin sanyi tsananin zafi abubuwa da dama ga sunan Allah ya ajiye cikin sama kuma ba a taɓa samun filuwa ba tana nan dai wadda take kullum ko kullum tana nan in ka je wa abu da sama ya dawo kasa to Allah ya ce ka duba abin da a cikin samai da kuma abin da a cikin kasa ya Allah ne samawati wal ardi min al ayatin awi addalata ala wahdaniyyatillahi tabaraka wa ta'ala waɗanda ka gwadin kaɗai so Allah ta baraka wa ta'ala wai jama'a kuna gani wagga sama bi ghairi amalin tarawna shikenan kawai floating take babu wanda a rike ta muna ganin haka nan ba zan yi ba dole akwai wanda a rike sannan wanda aka tafiyar sama wanda Allah ka gudanar da sama wata rana ka ga rana ta yi zafi ana cikin bazara kuma ya hagara ma sai a kawo sai a kawo da wata rana da giragizai wata rana babu giragizai ka kalli rana yadda ta kasa tafiya ba a taba sa mata abin wuta ba a ƙara ice ko a sa mai ko wani abu ba kuma tana nan ba ta dai kwasa ba abin da daga ka jibi taurari wanda suka hitowa wata ran da yawa wata ran yan kaɗan wata ran da haske wata ran su koyi wata ran su gani kuma suna nan ba su taɓa washi ba to Allah ya ce ma fi samawa da ma fi rabbi wala mai kun Allah bai ce kun domin sama ku kalli samai da kasai bai ce ku bibi abin da a cikin samai da kasai ikon Allah kenan fa la ma amarna bin nazari ila samawati bai ce mu bibi sama ita kanta ba la'annaha gairu don ita gairu ta wa gairiyar amma ya ce inna ma amara an nazuru ila ma fi sama mu bibi abin nan da a ciki wato ikon Allah kenan da mulkin Allah tabaraka wa ta'ala al-quwwatu allati fi samai ƙarfin da a cikin samai ƙarfi wanda a cikin samai min bidayatin khalqi tun farkon halitta ila yawmina hadha zuwa yau wato abinda aka ce mafosi wa'anda a cikin sama was sama'u tasunu al mala'ikatu sammai mala'iku a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wuri ko ta kabuda ba ce akwai wani mala'iki wanda kawa Allah ta gada a cikin sama to ba sai musu nauyi ba sai mata nauyi ba tajribi hashamsu rana tana gudana wal qamaru wata yana gudana wal nujumu da taurari wa kulluha ajramun minan nar dukkan su jikunkuna na na wuta rana kai ma ka sani ba sai an faɗa ba tauraruwa ma haske wata ma ba sai an faɗa ba wa yatakhalafu fiha al-layl wan nahar dare da rana suna jibiyar juna wal harbu da zahi wal bardu da sanyi yanzu kana jin tsananin zahi a jima kaɗan sai ka ji tsananin sanyi kuma sai ka bi da abin wal abdaru da ruwa da wani sama ila yau ila abayyo har da ranin fuhuri ka taba ganin taguwa cikin sama ba ka taba ganin an samu fuhur ba la tara shukukan ba ka taba ganin taguwa ba wala shay'an ba ka taba ganin wani abu wanda ya saba ma abin da aka saba gani ba in Allah ya ga dama ba mu tsoro kawai da ka duba sama ka gangara ne cikin sama hankalin kowa sai ya tashi ko da an tashi su Allah ya gana man babu tsoro ka san su banu Isra'ila da sun ka taba Allah tabaraka wa ta'ala wa zallalna alaihim wa gabahu Allah ya kawo musu girgiji ko ko kuma Allah ya kawo musu wa idna takana jabala fawqahum ka annahu zullal da Allah ya ce su yi imani sun ka kiya Allah ya ce ku shiga sun ka ce ba su shiga Allah ya ce ku shiga sun ka ce ba su shiga sai Allah ya ɗauki dutse ya kawo daidai kanu ya ce ku shiga kuma a shiga da sajada dole sai kowa ya faɗi gado su ko ku yi sajada ko in danne dole sun kai amma da kake banu isra'ila miya buna sai sun ta'aza rabin goshin su rabin goshi ƙasa ana sajada da rabin goshi rabin goshi na kallon an ka ce ku ce hiddatu yughfar lakum khatayakum ku ce Allah ya yi mana sun ka ce habbatun min hiddati sun ka kama cewa alkam haka suke da Allah ya ce wani kullu babu sujjadan ku shiga kuna masu sajada sai sun ka kama jan ciki sai sun ka sai sun ka juya baya sai sun kama jan bayan su suna tiha ta baya da baya domin suna kallon sama mutane da wa'anda tun da sai sun saba wa Allah ta addini Allah ya kiyaye wa'annan jikin kuna da sama ila bin azab baka taba gani ba inda Allah ya ga dama babu tsoro sai Allah ya juya wanda zai yawa ya gani kana tashi ka duba sama sai ka ga rani cikin sama ko wata dabba ta bude bakin ta ta kallo kasa to sai abin da Allah ya ce ai sai kowa ya yi dole sai a yi to amma Allah bai haka ba tabaraka wa ta'ala unzuru tilkal quwwa ku dubi wannan karhin na sama allati amaddat sama wata sarki sama madadi hatta baqiyat haka ba har sama ta zama tana nuna wal ardu da kasa min bidayati khalqi ila yawmina tun wara talikan Allah har zuwa yau wa banu adama yakununa hayan adam suna zaune da kasar Allah kaga irin abubuwa masu nauyi da al'ala sama da yawa ko ni ka ɗauko niki niki in ka gaji sai ka yi ni sai ka yarsu sai ka sa ta ɗauka lafiya ba ta complain ba ta shakawa ka nemi duci ya sha zafi ya sha sanyi ya sha ruwan sama bai taɓa gudu ba bai taɓa motsawa ba saboda haka dan adam ya zaune ƙasa wa yuhaddimuna yabnu siriyina wa yuhaddimuna surushiyina wa yahawsuna su yi noma wa yuqallibuna su jujjuya ƙasa ويحكمون سيران والمطر ينزل جوه سمنا سوكا والليل والنهار والشمس والقمر والبر لا ترى خطبة بكتب غني موتا كسوا ولا فسادا بكتب غني بنا في الارض اسكن قطا بقيت كما كانت حتى تنا نن ولا تك حي ينزل ان ابو يدا ne ku da wani ku tsage kasa ku sa ku rufe sai ku huta ko in abu ya hitine ku ku sa cikin ƙasa in nauyi ya dame ku ku ya tsamma ƙasa in ruwa sun ka dame ku ku sakan mata ruwa ta haɗe ko ni an ka zuba mata ta ɗauka in kun tashi haka wuta ba ku damu ba ku kunna bisa gare ta in kun tashi zuba ruwa ku zuba mata komi da sanyi da komi da zafi mai daɗi da mara daɗi duka kuna nan dai kuna zuba mata amma ba taɓa canzawa ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tana nan wani take na mu idza sha'ana binayatan amma mu in mun kai yina la tamdi sunus sinus sinus sinus ba da wuce shekaru alayin yan kadan hatta ta ji fiya harabar wa ta ji fasada sai daga ta rushe ko kaga ta tsage ko kaga banna cikin fi kulli janibin cikin ko ne bangare yanzu wannan masallacin an gina shi sau biyu ko zo yanzu da gani kai ma ka san an jaddada gina in Allah ya raya ta shekara goma sai kaga ya zama tsohon yayi ana bukatar sabunta shi haka ko ni mun kai dan adam in dinki mun kai sai mu ga ya tsufa nan da nan mu ma yanzu ka ga mutum kana samari kai wanka kai zakkau nan da shekara talatin masu zuwa sai ka fata ka ta kamu kana shaha mai tana zuciwa kana shaha mata mai tana zuciwa kai din na dai har yanzu kai na yanzu in ka shashi tura sai ne zakkau nan gaba kuma kana shashiwa tana tukewa haƙorinka da kaka cin nama nan da wasu shekaru sai ka sun fara gyangyaɗi shi kenan sai ka gaba ka tashi sai da sanda daga kai na kana yara suna mu kana ce kuni kuni ku bi a hankali to haka amma abun Allah sai ga yana kasa har yanzu ban sani ba ko ka taba ganin tsohuwar kasa saka ba taba tsoha ba ita sama ko kana ganin sama kuma ko kace kasa ga ta tsufa bari mu wanke sai dai kai na ka gini in kai ka wanke amma kasa tana nan a zuba mata shara da motsa da komai kuma tana nan wani haka Allah ya abike haka kuma ka dubi duka abubuwan Allah tabaraka wa ta'ala ba su tsufa teku bai tsufa gulbi bai tsufa sai ka ga ruwan ga sunan tun tun annabi adamu suna nan ai yanzu tekun yana nan bai tsufa ba bai lalace ba ba su ake ba su yi komi ba suna nan yadda Allah ya aji wannan ya kamata ya gwada mu shine Allah ya ce kulun zuru ma za fis samawati ku kalli abin da a cikin sammai da abin da a cikin kasai to wai in mun lura sai mu yi sai mu ce to ubangijin da ya halicci wa'annan abubuwan ya kamata a bi umarni ne a nisanci abin da ya hana kuma mai ƙarfin halitta wa'annan abubuwan yana da ƙarfin tada mutum bayan ya mutu kuma wanda ya yi ƙasa ya kula da ita kasan baka ya bace kasan baka ya bace bature dai yanzu yana da deadline in ya so neman ka sai ya nemo ka bai sai ai tracking ɗinka inda aka so to duk inda zaka je bisa ƙasa zaka je ko kuma kai sama ko ba haka ba duk abin da kai in dai ka saba ma Allah ka yi faɗa da Allah to ka bar sama ka bar ƙasa in ka bar ƙasa ina kai sama kai ko to saman ma in kai yawa saboda haka babu inda zaka je ka kuce ma Allah tabaraka wa ta'ala to shine dai wa quwwata shine mai tafsiri yace a la ba ba za ta wuce ba sai kaga abu ya lalace wala ta hada cikin samawati wannan bai faruwa cikin sammai da kasai ala tanzuru ne ba ku duba haka wa quwwatu hada al-insan karhin wannan dan adam hada saki wannan dan karami allazi yusayyiru ala jami'il ahwal kuma amma kai dan adam ka kara jikin bai wanda Allah ya ma yanzu duk girman sama da girman ƙasa sai kaga Allah ya gore ma kana jujjuya su da kaka so sai kaga dan adam ya juya yanayin sama ya yi jirgi ya balbala da gudu ya tashi ya kera hazu ya ga inda ya kaso ya sauka sai kaga ya unwani da wani bangare na sararin samaniya ya yi satellite sai ya ɗinji wani abu na ƙasa ya yi bulu ya ɗinji wani ya yi ƙarhe tun da ƙarhe cikin ƙasa ya ɗinji wani zinari ya sarrafa ya ɗinji wani uranium wani magana isu ya haɗa ya yi makani ya yi abin hali ya yi abin bugu ya yi abubuwa da dama ya yi waya hansa ya sarrafa sararin samaniya ya sarrafa cikin ruwa cikin teku ya sa kebul ya sa satellite ya haɗa lambobi da komi ya buga sai ta fada ingila ko ta fada america sai ya yi magana sai ya sarrafa wasu abubuwa cikin talikan Allah sai ya yi bidiyo sai ya yi bidiyo kwan sai ka kira mutum sai ka daga shi yana maka kana nan yana kallon ka kana kallo ne kana daga mai hannu dan adam tare da rauni ne sai Allah ya kore mai wa'in gaji kuna ta jira na tare da girman sa amma sai Allah ya kore ma dan adam da zai yi da ya sarrafa ta sai ya yi sola sai ya sarrafa zahin rana sai ya ba shi sanyi ko da muna ciki an doke wuta muna can iska na sola tare da raunin dan adam sai kuma Allah ya bashi karfin sarrafa wa'annan talibai sai ya sarrafa teku ya shiga cikin ya azab ya loda mai kaya masu nauyi ya shiga cikin teku ya ta tafiya kuma bai nauce ba kuma ya kai inda su wa ta'milu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqil Allah ya ce jirgin ruwa sai ya doki kaya masu bugun nauyi wanda ba ku isa ku doke su ba sai kun ci bone amma sai ku sa cikin teku sai Allah ya kai muku lafiya inna rabbakum la'ufur rahim ubangiji mai jin kaina to wannan duka Allah ya ce mu duba mu gani dan adam tare da rauni ne ga dan karami amma kuma ya samu iko akan wa'annan ya farahu wa yaqdamu ya bari ciki ya mushi ya abudullah ya bauta ma Allah wani lokaci ya saba ma Allah ya tasabbu wata rana ya taurin kai ya wa Allah taurin kai shi da dan adam haka a wa yakunu shaytan wani lokaci ya zama shaytani ya yi ma Allah ba daidai ba wa yakunu sab'an wata rana kuma ya zama kamar dabbar daji ya kashe dan uwa ne ya sanya dan uwa ne ya halaka dan uwa ne wa yakunu bahimatan wata rana ya zama dabba ya yi abin da ko dabba ma ba ta yi wa yakunu malakan wani lokaci kuma ya yi irin na mala'iki ya yi sallah ya yi azumi ya zama mutumin kirki mai zuciyar kwarai Allah ce ku dubi wannan duka wa ma tu bil ayati wan nuzura fa billahi to amma ayoyi wa'in da an kafa da san mai da sai da abin da a ciki والنذر da gargadin masu gargadi duka ba su wala taswa an qaumin la yu'minuna daga mutanen da ba su yi imani ba walakin ayatu innama wa walakin ayatu ayoyi kan wa in qadru ko sun girma laysa da hawa kihun ba su da mazauni illa bi qulubil arifina sai cikin zukatan masana Allah masu jin tsoron Allah ma'anar wannan ka bi kan kai idan ka ga wayannan ayoyin duka ka ji birin kai baka damu ba a'a to dawo ita istighfari kai ma don ka kama abin da aka faɗi kai ma ka lura da ayoyin Allah na.
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين
الله ce fa hal yantaziruna shin akwai abin da suka jira da sun karya ta ka bi takzibika illa mithla ayyamin ladina alaw min qablihim sai irin kwanaki na azaba na wa'in almomin da suka gabace su to inda sun karya ta ka to su jira ko ni su ma su jira azaba wanda mun kai ma wa'in za mu yi musu Allah tabaraka wa ta'ala kuma cikin rahama ta sai bai yi ma al'umman manzon Allah haka ba saboda an samu su imani da yawa sai zama Allah bai saukar da azaba Allah ya ce kul ka ce musu fantazuru ku yi jira azaba inni ma'akum ni ina tare da ku min al-muntazirin ina cikin masu dafu na'am kuma na ji rusula ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الله يقول ثم ننجي رسلنا سنن منا tsirar da manzanninmu wallazina amanu da wayannan da sun kai imani idan mun saukar da azaba da manzanninmu da kuma waɗanda sun kai imani da su za mu tsirar da su su mana jiru sallame kazalika haka abin yake haqqan alaina mun doke shi haƙƙi akan mu alƙawari ne wato rinji za mu kira da almu'mini na masu imani wa ala Allah tabaraka wa ta'ala min jahi nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi manzo Allah ya yi alƙawarin tsirar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne yi na ta'zibil mushrikina sada zai azabtar da mushrikai da an kai musu azaba ranar badar da ranar hunain da ranar fatu makkata duka Allah ya tsirar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وكذلك كل مؤمن هكذا كل مؤمن صادق الايمان من كسبه الايمان فالله متكفل بنجاته الا ياكل كنوي سيره نعم قل بآياتنا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين
Allah ya ce kuri ya yi wa nasu annabi ka ce musu sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane ahli makka mutanen makka in kuntum fi shakkin min dini in kuna da kokonto cikin addinin ganawa cewa gaskiya na to ni wa fala abudu ladina ta'buduna min dunillah ba ni bauta wa wa'annan goma kada kuke bauta kuma bayan Allah wa huwa al-asnam bi shakkikum fihi wato gumaka kenan saboda kuna shakka a ciki walakin abdullah alladhi yatawaffakum amma ina bauta ma Allah wanda shi zai cika muku wato shi zai karbi rayuwarku bi qabdi arwahikum ya karbi rayuwarku wa umirtu an akuna min almu'minin an umurce ni in zama cikin mu'minai na wa ana وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين
Allah ya ce wa an aqim kuma ka daidaita ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa an aqim wajhaka ka daidaita fuskarka lidini ga addini hanifan kana mai karkata ka dawo ga addinin Allah wala takunanna kada ka zama min mushrikina cikin masu hada Allah wannan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana mihim wala tad'u min dunillahi ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين Allah ya ce wa anakin kuma ka daidaitar da waje haka wuka kalin dini ga addini hanifan wato kana mai karkace ma kowane addinin da ba daidai ba ka biyo addinin Allah wa ana kuma waje haka addini hanifa ka karkato wato wala takunanna kada ka zama min al-mushrikin daga cikin masu wato hada Allah tabaraka wa ta'ala amma ka ce wannan aya iri-irin su ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma ana nuni mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma kai da kai aiki kai mai jin magana ka daidaita kanka ka dawo ga musulunci kuma kada ka zama cikin masu shirka da Allah wala tad'u min dunillahi kada ka bauta ma wani Allah tabaraka wa ta'ala ma la yanfa'uka abin da baya umarni ka ko ka bauta mai wala yadurruka bai cutar ka ko baka bauta mai ba fa in fa'alta in ko ka aikata haka fa innaka idan min adh-dhalimin to in kuma ka bauta ma wani Allah dan uwa in ka bauta ma abinda kuma duk wanda ka bauta ma in ba Allah ba bai da umarni bai da cuta saboda haka kada ka bauta ma wani Allah wanda bai da umarnin da zai ma bai da cuta in ko ka aikata haka fa in fa'alta in ka aikata kai da ka jin magana fa innaka haqiqa kai idan kenan min az-zalimina kana cikin azzalumai wa inda sun ka cuci kansu sun ka hana su samun raham Allah Allah ya kiyaye insha Allah wannan zamu dakata in da muka faɗi dai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mana afwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ƙara lafiya.
Thank you.